أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره إدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والستة الباقية لا زالت لن ولا راكية وكافة أساس رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قدوم المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفارسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواسي قلوب الأقطاب فريد دهري على الإطلاق حاتم الحتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياسر ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي لله شيخ ابراهيم مسدد اسال الله بان يجعلنا من اهل السداد يا ائمه الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر ولتاتي به بنزره تاتي لنا بالدفر اللهم يا لطيف اسالك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم آه الحمد لله يومنا زمان قوم الشاء uku sha hudu to muna zama da goma sha hudu a cikin buguya sharhin buguyatul mustafi sharhin muniyatul muridi buguya sharhin muniyatul muridi muna magana akan wane ne muridi sadiki wa gairihi muridi sadiki da kuma muridi gairar sadikin amma muna magana ne akan muridi sadiki saboda isa kan abin da ake bukata mutum ya samu idan an ce muridi sadiki muridin da ya malliku nafsaka falatu da dir kenan eh shine malliku nafsaka falatu hukun kalmayyit bayna yadil gasili mutum ya zama ya san abin da yake yi ya fawwala lamarinsa shi muridi sadiki babu wani abin da zai zartar sai da izinin shehinsa ba wai sai dai bawa yanzu da mafi yawa ake za ga muridi amma sai ya zartar da abubuwan su tukuna ma ya gaya wa shehin ko sai ya shirya ma da komai da komai su kuma ya gaya wa shehi ma'ana ba wai yana neman shawararsa ba ne yana ba shi labarin abin da yake yi wannan ba muridun gairu sadikin shi muridin sadiki komi ana shirya maka ne yadda za ka yi tun da ka sami wanda zai kai ka gaban ubangiji saliman ganiman to abin da ya kamata sai kuma kai kuma ka miƙa wuyanka salimi na ganimi na rabihina da shi ake kaiwa idan idan har ba a samu haka ba to lallai ba za ka samu manfa'a ba za a samu summa summa ne ka tafi ka dawo amma in an samu abin da ake bukata to manfa'a ta kunu inda murid ya zamo ya miƙa umurinsa gabaki daya ila murabbihi to zai zama ya samu abin da ake bukata akwai adabuhu wanda muna matsalar ula za mu shiga matsalar sani yadda zai ba da adabu to a nan jiya mun yi maganganu da yawa akan ulumu ahalillahi ta'ala wanda dukkan mutumin da bai miƙa wuya cikin wannan ba kamar yadda abu abu hassan ashazili yake cewa mallam ya tagalgal fi ilmuna haza mata musirran bil kaba'ir huwa la yashkuru ko la ya'lamu duk mutumin da bai shiga cikin irin wannan ilimi namu ba to zai mutu ne yana ci gaba da sabon Allah bai sani ba saboda nan yana fitar maka da riya ga baki daya yana fitar ma da riya zaka dinga gane aiki yadda zaka tafi misali manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce من قال لا إله إلا الله خالصا لوجهه دخل الجنة من قال لا إله إلا الله خالصا لوجهه دخل الجنة duwan da ya ce la ilaha illallah khalisan da wajen yi da halal jannati to shikenan idan mutum yana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mu zakiran mu me suke nema zikirin kawai suke yi ba abin da suke nema ba suna neman su yi ba ne don Allah ya ba su wani abu in ma ba su yi ba su zauna lafiya ba to kaga wannan ya kawar da komi daga cikin tunaninsu komi za ka gaya musu ba ka gaya musu su dai zikirin su suke domin mutum ne zai zama kalmar januni kamar mahaukaci baya neman yabonka baya neman sukan baya tsoron sukanka baya neman yabonka manzala sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗa cewa uskurullah ta yaku lakum munafiqud din annakum majjanun ko kuma uskurullah ta yaku lakum munafiqud din annakum mura'un ko ambaci Allah munafiqan addini har sai su ce muku mahaukata ko su ce muku masu riya to duk zakiran da zaga yana tafiya kan hanya na ta zikiran sa yana sanar da zaga bar wannan amma bai dame shi ba kaga kenan ba yana neman wani abu bane yana yin shi ne halisa lillahi ko kuma idan ka ce la ilaha illallah guda ɗaya halisa lillahi da halil jannata ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka shiga aljanna da faɗan la ilaha illallah khalisa li wajhi lahi marra ya la ilaha illallah da kake faɗa a wajen zikirin juma'a idan ka faɗi ɗaya dan aji to na biyu kuma fa na uku fa na hudu fa domin duk gurin kowa yana faɗa shin idan duka kowa level din kowa ne to me kake nema a wajen wani wanda zaka yi ka burge shi babu saboda haka zaka iya samun tafiya akan hanyar Allah na uku kuma dadewa kana yi yanzu baka yi wazifa ba mu duk wanda bai yi wazifa ba a cikin da'irar mu tuhumar sa muke me yasa bai yi ba kaga ba yana neman mahmudi bane a'a ya kukutar da kansa ma me yasa bai yi ba kawai ya isa sa ka hanyar Allah kaga kenan musirran man lam yatagalgal fil ilmu na hada ya mutu ya haka ne ko man lam yatagalgal fil ilmu na hada ya mata mata alal kaba'ir ko la shuru ko la ya alam to duk irin wayannan gaba ke daya abin da yake bayarwa kenan to insha Allah yau zamu yi tahzir la yakunu hadha alladhi jalabna fi hadha al-mahal min al-anqali ar-radi'a li ahli al-inkar sunnati wad-din la yakunu hadha hadha alladhi jalabnahu abinda muka jawo shi nan baya kasancewa fi hadal muhalli a wannan guri min al'ankali daga abubuwan da aka ciro na tsoratarwa da halin inkari ga masu inkari wa balali da bata azzari'a li akalin luhumin ayin matal mujtahidi wato me yasa wanda suke suna zagi ko suna abubuwa to mu muna magana ne mun kawo shi ne a wannan gurin saboda yi wa mutum mu tsoratar da mutum ma'ana mu baka shawara kar ka je ka jawo abin da zaka dinga cin naman shugabanni haka kawai ma'ana cin nama da baki bakar magana faɗan abin da ka ga dama kar a yi haka allazina hum hamalatu shari'at al-mutahhara kuma su ne suka ɗauki shari'an nan al-mutahhara mai tsarki wa alamun sunnati su ne masana sunan Allah wa dini da addini fa inna wa bala zalika wato damuwa da haka wal yaz billahi ta'ala azimun in mutum yana yin abubuwa irin wannan to abu ne fa wanda ya dauka mai girma wa marta'uhu la mahalatin wa khimun wajen ciwon sa babu makawa zai samu taƙewa Allah ya kiyaye mu qala imamu abul qasim ibn asakir ibn asakir ya faɗa رحمه الله تعالى ورضي عنه علم يا أخي كسني يا كي دنوانا وفقني الله وإياك لمرضاتي دنيدك الله يشرد مجني يردنسا yana cewa waje Allah jami'an mimma ya khashahu ubangiji ya sanya mu dukkan mu zama daga cikin masu tsoron sa wa yattaqihi kuma mu ji tsoron sa hash inma yakhsha Allah min ibadihi al ulama khashiya takawa suna zuwa kamar mutan radis a hausance wato wayar taƙi haka tukati ka ji tsoron Allah mutukan tsoronsa annan luhumar ulama annan luhumar ulama wato naman waliyai ko malamai masmumatun yana da guba gaskiya ne luhumul auliya ismun qatilun idan ka sami wa'annan bayan Allah kana faɗan abubuwa a kan to kai ma baka gamawa lafiya ne baka gamawa lafiya wannan kuwa mun gaggani ba mun gani ba wannan mun gani ba mun gani ba ko ba daɗewa bai kai shekara bakwai ba ai akwai zamiyan da wanda yake tare da mu yake misali mala abdul jabbar ai da a cikin mu yake tafiya da komai da komai amma daga shekarar da ya zagi shau tijjani ya fito ya nuna cewa ga fuskarsa tun daga wannan lokacin har yanzu ba cikin natsuwa yake ba ko duniya ake ba shi ko a kullum saboda ba zai yiwu ba man sabbana wa lam yatub mata kafiran wajen liman sabba dambi wa itrati gashi a wannan a shekaran ne a kowane shekara mutane ne suke kiran shi maulidi amma wannan lokacin yana faruwa kuma dab da wata maulidi ne sai zamo kamar an yi wanke kansa da ƙwarya babu wanda yake kula shi sai da aka zo ma ana yi da takardu wai ba a neman shi a wajen maulidi yanzu bai san ya taba abin da ba a taba ba kuma ga shi nan tun daga kan shi wata jana kuma sai ya koma kan sahabban annabi idan ya koma kan sahabban mazala sallallahu alaihi wasallama sai ya koma kan annabi kaga promotion kenan to kaga wannan shine ya nuna maka zamiyar ta tafi kuma yana gani akan gaskiya yake kuma sai yake yi wasu ma da a halakan gaba ke daya an yi gangara da trailer ba burki ga kaya a cikin mota Allah ya kiyaye mu wannan duk wanda ya zagi bayin Allah ba zai kai ba idan mun ce misali kamar izala dama wancan gaba ke duka mun ba maganar su ne dama su kifaffu ne amma wanda yake ganin ya sani ya karyata to ya fi kowa shiga bala'i kamar mutum ne a cikin gida ya sata a cikin gidan dan cikin gida ya sata a cikin gidan kaga idan mutum ya kashe babanka raƙumi ɗari ne yake biya amma idan ɗan mutum ya kashe ubansa raƙumi ɗari biyu yake biya ba ɗari ba ne sai a ce ya kawo saniya yar shekara kaza mai ciki guda ishirin da biyar wannan ma yar shekara kaza mai ciki guda ishirin da biyar mata mata za a dinga karɓa kuma kowace da ciki kaga a zahirin haka a fili guda ɗaya ne amma a a koyi ko ba ɗaya ba ne kuma ba a karɓa a ce ka kawo raƙumin guda ɗari saboda ka fi kowa illa kuma ka yi haka ne don ka yi cimma wata nasara sai a hana ka abin kuma Allah ya kiyaye mu Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kare mu albarka manzo Allah wahadatul lahi ta'ala fi haske astar haka ne al'adan ubangiji fi haske astarin cikin keta asturori mun take fihim ma'lumatin in aka takaita abu to za gani sanannu ne wa annan mana tsalaka lisanu fil ulama wanda ya saki harshen sa akan malamai bisaladi ya faɗi munanan maganganu akan su ibtalahu Allah ta'ala qabla mauti bi mautil qalbi kafin ya mutu Allah zai jarabce shi zuciyarsa ta fara mutuwa kafin ya mutu Allah zai jarabce shi zuciyarsa ta fara mutuwa ka kuwa alhamdulillah wannan ma ba sai mun je da nisa ba ko yanzu wa'annan din mu sa mu kawo yin izala mu sa su za mu gane zuciyarsu Allah ya riga kashe zuciyarsu ya za ka yi ka gane ga banda neman duniya ba abin da ke cikin zuciyarsu ba za su nemi Allah ba duniya ne duk wani guri ne da za a samu kuɗi to za a gan su a guje za su je gurin to mautul kalbi ne dan neman duniya wirasatul fara'ina ne gado ne na fir'aunanci eh gado ne na fir'aunanci ai dukiya dama gado ne na fir'aunanci ilimi shine gadon annabawa to wa'inda ko ba haka ba to za su nemi ilimi ne na ci gaba amma wa'inda zaka ga duk wani buga buga duk kuma ka duba ka gani duk gurin da sosin san kuɗi yake da ka zai zala gurin duk yanda za a yi in dai wani abu zai fita in dai akwai kuɗi to insha Allah za ka su ne a gaba inda shugaban masu tsafi zai fito ya zamo shi ne zai to insha Allah za a shi a gaba za a gansa a gaba to ai ka ko ba komai kuwa sadakallahu fal yahzaru allazina yukhalifuna an amri an tusibuhum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim kaga abin da ubangiji yake cewa kenan fal yahzaru allazina yukhalifuna mutane su ji tsoron Allah fa allazina yukhalifuna an amrihi wanda suke sabawa abinda Allah ya hore su su saba su yi abinda suka ga dama an sibu mun fitinatu fitina ya ci same su duniya neman dukiya fitina ce almalu fitin almalu fitnatun eh almalu fitnatun Allah madaukakin sarki ya faɗa innama amwalukum wa auladukum fitnatun fahdharuhum da dukiyanku da 'ya'yanku fitina ne to ka duba kuma 'ya'yansu ka duba kuma abin da suka samu ka duba kuma matansu ko na nan ɗin da muke kewaye da su ka je ka duba suka gani gashi sun barazama sun shiga cikin duniya don neman duniya 'ya'yan suna jira su kawo su ci kuma su ci kaniyansu kuma suna tsoron 'ya'yan suna tsoron 'ya'yan ko wutullin kwanan nan bai kai sati ɗaya ba yadda aka kama ɗansa yana neman maza duk kuma saboda taɓa bayan Allah ne sai a saukar maka da bala'i kuma yaron ka zama kana bala'in sa kuma bayan da kai kai baka isa kamar wa'azi ba balle ka hana shi saboda kai ma ba Allah ka ji ba to haka Allah yake fala ya'zar alladhina yuhalifuna an amrihi an tusibuhum alfitnatu aw yusibuhum azabun alim duka biyu za su iya samun mutum wallahi haka ne luhumul awliya ismun naman waliyai gubaci ka soke su su yi aiki wa Allah ka soke su ka zauna lafiya yana da wahala mutum to ko ba komai ma na ruwanka in baka iya ba ko da yake babin hasada ita hasada da manzo Allah ya ce wani mutum ne zaka ga shi ne macuci amma ka gani sai ka kamar shi aka cuta yace alhasidu mai hasada shi macuci ne shi ne yake cutar mutum amma ka gan shi kuma ya gan shi yana ramewa yana karewa kamar shi aka cuta saboda shi yake ji kai wanda ake ma hasada ma baka san ana yi ba amma shi ya jigatu Allah ya kiyaye mu Allah ya kare mu albarka manzo Allah Allah ya kare bi nakal al allamah al khattabi wannan imam al khattabi ne ya fito akan maganar ibnu asakir ya bul qasim ibnu asakir rahimahullahu ta'ala fi awwal sharhi li muktasar sharh al halil a cikin farkon shira da yawa mukutuntar halil radiyallahu ta'ala an wardiya an wa'ani wa min amsal fi hada ma'ana a cikin misali cikin wannan ma'ana shine kaulin sha'iri fadin mawaki lumul ahli da ilimi masmumatun wa man yuhadihim sari'ul aqabi gaskiya ne lumul ahli lumu ahli ilimi masmumatun naman malamai wato cin naman malamai masmumatin guba ne wa man yu'adihim wanda wanda ya fada musu ya shiga musu sari'ul adali yana saurin halaka sari'ul adali yana saurin halaka Allah ya kiyaye mu wa la kun hada alqadar wannan kaddara ya kasance fi ma aradna abinda muka yi nufi fi hadal matsalari a wannan abin nema ira duhu min mayan fa'udihi muna nufin mu kawo abin da za a amfana da shi ne insha Allah ta'ala don mutane su kiyaye kullu kullu muhiddin ragibin fi tariqin dukkan muhiddin dukkan masoyi ragibun mai kwaɗayi fi tariqin iradati cikin hanyar nan ta nufi wa uzbilai ta'ala muna neman tsarewa ubangiji madaukakin sarki an addayi kima asbata bihi cikin tabbatar cikin abin da azbata ko a taiti cikin abin da na zo da shi min hajin nukul a cikin abubuwan ɗauka ishirafan ala shay'in ya zamo ɗaukaka ne akan wani abu min al'azwaki na zauƙin asahabiha al'akadirin fuhuri zauƙi shine yanzu mun ka ji karatuttuka daban-daban za ka ji karatu in mutum ya san annai muhammadu in yana san annai muhammadu daga tafsirinsa ko karatunsa ko a ina yake a duniya za ka ji kamar daɗin za ka ji yadda yake shiga cikin zuciyarka amma idan ka ji wani karatun sai ka ji waɗansu suna yabawa amma ka ji karatun ɗan acaralle ya fi shi ba za ka ji komi a cikin magana ba saboda ba annabi Muhammadu ba zauki saboda su annabi a wajensu kawai biya muradi ne ya yi wata kan hanya ne aka haɗu kawai a faɗe shi a wuce amma su san darajar shi wai ya fito daga zuciya domin kowane magana hawa biyu ne akwai magana da yake zama kan harshe akwai magana da yake fita daga zuciya to wanda yake fita daga zuciya idan akwai annabi a cikin zuciyar to in ya faɗa sai ka ji abin ya yi tambari idan kuma babu annabi in akan harshe ne kawai ke faɗa yanda ya faɗa shi ma yana fita an ga tambaye shi ya mance wanda yake faɗa ma ɗin shi ma ya mance saboda bayi da itimadi a kai bayi da babu zauki ciki Allah ka raba mu da rashin zauki cikin annabi Muhammadu na'am shine ashabuha akadirul fuhul wayna ma huwa shay'un wani abu ne aurattuhu wanda nazo da shi ala hasbi ma ta ta'allaqatu gwargwadon yadda na rataya shi zai kuna li wani man wafaka ne don ya dace da ni da wanda kuma muka yi daidai wajen cikin ɗabi'a fita an lukihi cikin rataya da shi taskiratan tunatarwa wa taskiratan da lura fi gardin cikin manufa allazi kasattuhu wannan ne nufinsa wal marma manufa ko marma gurin da ake nufi kenan allazi in ta haituhu wanda na isar da shi wa jallatul ulum ahalan layi ta'ala wato mafi ɗaukakan ilimi na ma'abuta sanin Allah an yi ta sarrafa fiha ya kai ya kawo ciki bibi ba'atil aqali da kaya biba'a na hankali wa hususan balle fi zamanin a zamani in dama satihil ma'alim alkhairi wanda aka shafe malaman alkhairi a lokacin wanda rasatihi maratimul fadali a rubutattun abubuwa na fadala suka rurrushe wastawallat ala ahlihi illa man asamahu Allah ta'ala wanda ya isu wanda aka jona shi akan tafiyan wannan sai wanda ubangiji ya kyauta ya dauke shi Allah ya tawallin lamarin sa Allah ka yi tawallin lamarin mu ya kiyaye shi bi fadalihi da fadalansa a warilul hawa ya kau da kai ga barin son zuciya fartaka wufi audiyatul balal bai fada cikin wadin nan na bata da jahilci ba na'am haka ne ko kafa wasma'i ka tsaya ka ji wa iyaka anni ya jaratun wa iyaka anni ka kiyaye ni ka kiyaye mu da makwabta irin wanda ba mai kyau ba walaisa ilayya gaira nafsi yusaku hadisa hadar ishara wannan maganar da kaje nake yi ba wani nake yi ma maganar ba ina yi ina lallashin zuciyata ne bi ma'ana ina shiryar da kaina ne ko da wani ya ji ransa ya ɓaci to ba da irinsa nake magana ba da irin wanda muka tafi tafiya iri ɗaya mahanga ɗaya matara ɗaya wanda za mu isa waje ɗaya shine manufan da muke nufi don kaji na yi magana da wannan nake wa kadiman kala ustaz sarawardi imamu sarawardi tuntuni ya faɗa radiyallahu anhu ba da an takalla fi bayani sharafin ilimin tariq bayan yayi magana akan ɗaukakan ilimin ɗariƙa wa shufufu martabati da irin nisan martabanta wa uluwi kadari da irin ɗaukakan kadarinsa wa manzilati da manzilansa ma nasahu abin da ce wa qad inda sara kasira min ulumihim da yawan ilimai ya rushe inda sara kamar tamasa kasira min haƙaƙi rusuli kamar yadda aka shafe mafiya yawa daga ilimi na rubuce na haƙiƙasa sun maƙala sai ce wa ƙala junaidu imamu junaidu ya faɗa ba in ji sarawar kenan ilimin na haza ilimin wannan ruya bisaɓuhu an tattare shimfiɗansa منذ kaza sanatin tun wajen shekara kaza kenan wani hannu al'ana na takallamu a fi hawa shi wato an riga an tara tun zamanin manzo Allah zamanin sahabbai ilimin an riga an aje shi gashi nan to mu yanzu muna magana ne a hawa shi gefensa eh muna magana ne a hawa shi gefensa amma ilimin tuntuni yana nan a yadda yake saboda ai kitabu wasu sunnatu ne na'am sun makala هذا القول من جنيد sai faɗi wannan magana yake daga junaidu ne fi wakati a lokacinsa ma qulul ahli min ulama salafi was salih tarihina tare da kusancinsa da lokacin salafus salih da tabi'ai amma ga abin da yace su kansu suna magana ne akan wannan ilimin a hawashi amma ainihin ilimin ya fito ne tun daga baya an riga an kewaye ilimin an ajiye shi ka kuwa yi wannan ya ishe ka cewa an yi wa tasawuf wato fasara me ake nufi da tasawuf an masa an masa sama da dubu biyu tun a wancan zamanin kafin kafin zamanin ma'ana wannan mu ce tun karni na biyu me ake nufi da tasawuf abin da ake nufi da tasawuf shine kaza shine kaza sai da aka masa ta'adiri dubu biyu abin da ake nufi da shi to kaga an riga an gama saura duk inda za ka kawo in ka faɗa ma watakila ka faɗa kan abin da suka faɗa farko dolanka amma duk ga baki ɗaya suka ce manufarsa shine ya za ka yi ka sadu da Allah lafiya kowane hanya za ka yi ka sadu da Allah ko kuma ya za ka yi ka ba wa kanka wa Allah ko kuma ya za ka yi yadda Allah ya neme ka ka neme shi ku haɗu ko ga irin wayan nan dai yawa fa kaifa lana dalika to ya mu kuma ma abudul ahadi tare da nisan alƙawari na lokaci wakilatul ulama'i da kuma karancin malamai azzahidi na masu gudun duniya wal arifi na masana Allah bi a ƙaƙƙin dini akan haƙiƙan addini intaha wannan maganar wa shine maganar da sahara wardi ya faɗa akan imamu junaidu wa aqulu yace ina cewa haza min ustaz sahara wardi wannan magana da muke akan Imam Saharawardi fi zamanihi a zamanin sa as-salih al-mustaba'u wani zamani ne mai lafiya kuma mai haske mustaba'u bi gurur amsalihi da rudin musadin sa al-qadatul ayan malamai jagora masana fa anna lana zalika ta ina za mu samu wannan wa nanu fi akhiruz zanabi asman ga mu nan mu ne fi akhiruz zanabi zanari ƙarshen wutsiya na zamani ba zanubi ba za ka ce wannan yana kira zanadi zanubi zunubi zanadi wutsiya ƙarshe zanubi abin nan na ruwa guga zunubi zanubi in aka zo da shi a rubuce haka ba wasalli to sai abin da ka ɗora mar to siyaki ne zai bambance maka kawai amma shi ne za ka ce masa zanubi ya yi daidai za ka ce masa zanadi za ka ce masa zanubi kuma ma galabal istila gafalati tare da rinjayen son zuciya a kanmu wasu hawadar shaitan ga shaitan kuma ya riga ya lullube mu wata rakamar zulmin gawayati ga duhun bata wani izlan da tajewa ya lullube mu ta ina za ka iya sani ba za ka sani ba Allahumma inna nas'aluka al-afiyatul kamilatu da'ima Allah muna roƙonka lafiya cikakkiya da'ima madaukakiya shamilatu bi fadlika wa karamika ya arhamur rahimin ya rabbal alamin al-matalib sani matalabi na biyu fi ba'd ma yashiru ila haqiqatul adabi cikin kodan kwana mun ci gaba al-matalab sani matalabi na biyu fi ba'd ma yashir ila haqiqatul adabi zamu yi magana ne akan abin da zai nuna haqiqan ladabi ala jihatul ijmali a jiha na ijmali wa bayani man shayyi ya aka aka fara da shi min tariq ahlul kamali can ka ga abin da aka fara nan kuma matsalabi na biyu kenan matsalabi na biyu shine zai ba mu har zuwa matsalabi na bakwai tukunna daga nan malamin sai fara cewa bismillahir rahmanir rahim wataƙila sai mun yi zama ɗari da ishirin kafin mu je kan da zai fara cewa bismillahir rahmanir rahim ya fara shiga kan karatun wannan yana shimfiɗa ne shimfiɗan abin da za ka tarar ne kawai tunda mun yi zama yau na goma sha nawa na goma sha hudu to kaga mu ce goma sha uku da rabi muna bisa awwali ne za mu shiga bisa sani إن شاء الله لما كان هذه الطريقة الأحمدية وأن الطريقة أحمدية مشتملة من محاسن الأدب تاتار كاوى والأدب على ما لا تكاد تحيط به الأقود العديدة إذا ما كنت مكا طريقة ahmadiyatun muhammadiyatun ahmadiyatun ko ibrahimiyatun hanifiyatun ita ce ɗarikar shehu tijjani ita take da wannan abubuwan ta tattara manaƙibul kasira saboda ita ce akhiru tsarikati bi ma'ana wanda shehu tijjani ya zo da shi na akhirul menene hatimul auliyai hatimul auliyai dukkan ɗariƙun duniya sai ta zuke su gaba kirita sun dawo ta dawo cikin sun dawo cikin ta kafin tashin kiyama eh alƙawari ne daga manzo Allah kuma ai hakan ne a yanzu a duk duniya babu ɗariƙan da ake da wanda suke karanta ta kamar ɗariƙan tijjaniya babu domin a 2000 a iya garbul aksa larabawa gidajen da suke karanta ɗariƙa kawai a 2000 daidai akwai 'yan ɗariƙan tijjaniya miliyan ɗari miliyan ɗari ya a larabawa a larabawa balle a shigo ta nan kenan to idan ka auna aka je aka fito da shi idan ka duba abuwa'u ka nemi abuwa'u ka duba ƙasan turawa yadda ɗariƙan tijjaniya ta shiga sai ka karanta a cikin abuwa'u tukuna ka ga dawa'iru da'irori da zawaya na ɗariƙan tijjaniya sai ka yi mamaki ai ba san da su ba ba kowa ne ke sanin hakan ba mu iya nan kawai muka sani to haka ba kuma najeriya nawa za a samu to a hada da ghana a hada niger a hada da cameroon har da ba mu da yawan da ake gani to a hada a gani kuma nau za fitar nau za fitar to wayannan shine zai baka dukkan ɗariƙun gaskiya ne amma ɗariƙa dukkan wani ɗariƙa wadda za ta zo da tarbiyya to za ta zo ne in dai da tarbiyya ne to sahibin raya ta tarbiyya ta wa shi Ahmad Tijani dalilin da ya sa shi Ibrahim yake magana cikin kashful ilbas kenan cewa a tutar tarbiyya ta yanke da Imam Hadarami yake magana a cikin Imam Zaruki ya faɗa shayinsa ya ce ya ce to in kuwa har hakan zai kasance ai hasha an ya kula cewa tarbiyya ta yanke bayan mai rike da rayan bai zo ba a lokacin a yana faɗan irin abubuwan da ke faruwa ne a wannan zamanin saboda an shiga cikin waɗansu irin garari daman abu ya yi nisa iza tamma iza tammal umuru bada na kasuhu in abu ya cika to sai a dinga ganin kuma ana ganin illoli a cikinsa to in ya zo kuma sai sake fita ya sake tashi haka ake yi haka abubuwa suke tafiya to ɗariƙa ta tijjaniya tana da wani irin abu ne daban duk sauran waliyan duniya sun shigar da almajiransu cikin tarbiyya da halwa ne amma shau tijjani ba haka ba ne shau tijjani ba da tarbiyya yake shigar ba da halwa yake shigar bilarab watan yarbu wage ko bilahal watan yarbu ba da halwa yake tarbiyyantar da mutanensa ba amma saura da tarbiyya suke da halwa suke tarbiyyantar da mutanensa sai ce washe ta ma bainal yazidai ne manhala washattani ma bainal yazidaini marhala zamanin shautani kenan wanda abin da ake nufi a ɗariƙa bayan ka karbi ɗariƙan bayan Allah to abin da ake bukata me ka samu na husnul khuluqi adabu sairi dukhul fi hadar sayyidil wujudi me ka samu kan kan tauhidi to akan tauhidin nan wannan tarbiyyar tauhidin din shine tauhidin da ake magana waisiya shine ma'anan shiga tarbiya dan ka gane Allah din nan shine tauhidin uwaisiya kenan ai uwaisul karni bai zauna tare da manzon Allah ba amma yana zamanin manzon Allah bai ga manzon Allah ba amma kuma ga irin tarbiyya so wannan tarbiyya ta tauhidin shine tarbiyyar da a hanzalata yake cewa ya rasulullahi in muna gaban ka ba ma iya motsi amma in mun dawo gida muna shiga cikin harka da lamarin manzo Allah yake cewa law dumtum kama rumtum la saqahatkum al malaikatu fi turuqikum wa fi furushikum da za ku yanda kuke zaune a gabana inda ko a gidan ma haka kuke to da za ku dinga yin hannu da mala'iku a wajen kwanciyanku da kan hanyanku ko ina sai ce walakin a sa'ata sa'ata ku tafi kawai yadda kuke a sa'ata sa'ata to abinda ake nufi a nan ana son a nuna maka wannan tarbiyyar ne tarbiyyatul uwaisiyya ne ya za ka yi ka ga an tara fi kulli shayin ka yi mu'amala duk mutumin da ka yi mu'amala da shi ka san wakilin Allah ne a gurin kar ka yi mu'amala da wani kana ganin shi banza ne in ka gana kasashe kasancewa meye ka gane meye dalilin da Allah ya masa in ka zama bukaci ka san meye dalilin da Allah ya sa shi ya sa bukatan nan saboda ba za ka walakanta komai ba to duk komai sai ka gane alhalqu kulluhum iyalul lahi halitta dukkan su iyalin Allah ne to wanne zaka cutar a nan ne zaka ga wali ya ga kare akan hanya shi yana tafiya akan hanya kare yana tafiya akan hanya in su za su haɗu shi ya sauka akan hanya ya shiga kwata karen ya bi karin tudu a ce me yasa ka yi haka ya ce ban san wanda ya fi wani ba tsakanin ni da shi sanin Allah kenan sanin Allah kenan ba ba ga kolo a dake shi ba ha ba haka ba ba ga wannan kaza ba wannan shine ma'anan tarbiyya ita tarbiyya tana nuna maka sanin Allah ne ba za ka cuci wani bawan Allah ba balle ka zage shi balle ka masa wani abu a ba za ka yi ba wannan shine ma'anan tarbiyya wanda ta koma ka san Allah kenan ma'ana a nan kaga kayi muhasaba wa kanka kafin a tafi lahira hasibu an fusakun qabla an tuhasabu ta wannan hanya mu'amala ka da mutum kana mu'amala ne kawai ubangiji yana tsakanin ku kana ganin ka annaka tarahu ka ka annahu huwa ma aka idan kai cuce shi da magana ai Allahu ya alau ma hafi fi sudurikum wa ma jahara abin da ya buya a zuciyarku wanda ya fito don Allah ya sani saboda haka mai kai kulla na mu'amala ka da mutum da ka kalle shi ne ka kalla to wannan shine wanda zaka ji ana cewa walau hadaran litin siwa ka iradatan ala hadiri sahawan hakamtu bi riddati walau haƙarar fi siwa ka iradatan da zan ga wani ya zo ya yi min mummunan kallo da gefen ido ya wuce mun haɗa ido da shi kalle ne ko ya tsaki ko ya tofar da yawu ya wuce in ga wannan mutumin ne ya yi ba Allah ne ya turo shi ya yi ba sahawan da mantuwa hakamtu da riddati sai kiran ya kai na na ya ridda saboda to wannan shi ake nufi da sanin Allah ba wai sanin Allah wai kaga Allah kuru-kuru da ido ba haka ake nufi ba a'a mu'amalan da za ka yi shi ya nuna ka san Allah a mu'amalan ka ake ganewa ka san Allah ai in mutum ya zo ga rawani ga komai kuka yi magana da shi ya zo ga gemu ya tabka ƙarya sai ka ce mutumin nan dama kana ganin shi kaman yana tsoron Allah shi ba tsoron Allah ko ba haka bane shi yasa innama yakhsha Allah min ibadihi al'ulama kaga bangaren hashiya da takawa kenan amma mutum ya tsaya akan gaskiya abin da ya sani ma shahidna illa ma alimna wa ma kunna ligai da hafizina kai ku yi ku sarrafa shi dan ku sa shi kauci dan wata biyan bukata ta na kauce maka ya zan yi da rabbul izzati an gane to wannan shine abin da ake nufi da wato tarbiya wanda zai bayar to wannan ɗariƙa ahmadiyya ta zo kafin ta zo za ka samu wali ya kai ya kawo amma da wuya ya samu mutane dubu wanda suka iya sanin Allah a haka wanda aka ce ma ya yi tarbiyya wanda almajiransa suka yi nisa shine abu madayin algaus ya samu kusan dubu goma wanda suka san Allah da haka wulaya daban tarbiyya daban ba abu ɗaya ba ne wulaya daban tarbiyya daban da ka samu wulaya ka tashi ka dinga tafiya a kan iska kana tafiya wannan ka keta ka ba wa zuciya wani haƙƙinta ne na sabawa zuciya son zuciya za ka iya haka za ka iya tafiya a kan ruwa amma sanin Allah a irin tafiyar a wancan ka shiga wani badi ka samu wannan amma wannan da bambanci kuma to wanda ya fi kowa raya akan wannan shine shi Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala anhu shi kuma ma'aikacinsa shi ya zo ya gama komai shine shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shine asalin abin ya fito a kansa shine ma'anan faida fa da tafidu faidatan abinda za ta zo da shi shine abinda shi Tijjani ke cewa ta ti fa'ida ciwon nasu ala gayati mai kunu alaihi min zikin wa shiddatin to a zamanin shau tijani da ya zo shi ya ja mutane wanda suka san Allah da yawa to amma a zamanin samma ana shiga halwa in ka za ka shiga halwa kamar yadda da ake zuwa aikin haji in za ka tafi aikin haji sai ka saki matanka domin ba dole ba ne ka dawo in ka tafi ka tafi kenan to haka shiga tarbiyya da ba cikin gari ake shiga tarbiya ba daji ake fita ka je ka zauna da macizai da kuraye da zakuna a cikin daji ga ka suna kwanci suna gefe kana sanar da abin da suke ciki suna sanar da abin ba wani wanda ya taba ka saboda zuciyarka ta riga ka ji tsoron Allah babu wani dabban da ba zai ji tsoron ka ba wannan shine to da aka kawo shine da aka tafi aka tafi Shau Tijjani ya sa mazaje sun san wannan da yawa a zamaninsa shi yasa ta zamo ahmadiyya muhammadiyya ibrahimiyya hanifiya ɗariƙar daga nan sai shi ibrahim ya zo duk wanda suke ɗariƙar tijjaniya yadda suka tafi suka tafi a ma'arifan sun je to amma kowa yana cin guminsa ne yana cin guminsa ne misali cikin abin da na sani wanda na karanta a cikin littattafai haka kamar shehu malam yahuza zaria shi zikirinsa Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah zikirul fard ne zikirinsa zikirul fard ne zikirinsa amma a wannan zikirin zikirul fard da yake yi a kansa a lokacin bai usuli ba kuma gashi ko babban wali ne eh babban wali ne domin mun yi magana da turaki turakin jos din nan almajirinsa ne a kansa ne targibul ikhwan a kan turaki ya rubuta targibul ikhwan lokacin da nake rubuta project ina a 1990 shigan ɗarikan tijjaniya daga 1900 zuwa 1990 aka yi ɗarikan tijjaniya shiga jos ba a sira na farko kenan a jami'ar ahmad bello university binciken da ne kenan to akan wannan na san wasu abubuwa ya ce shehu malam yahuza ya taba tura su wajen shehu atiku bauchi shehu atiku da shi da halifa akwai ɗansa wanda ya rasu da ya tura su wajen ya tura su da wasiƙa wajen shehu atiku da shehu atiku ya kalla ya ce ku daga ina kuke suka ce daga zaria daga wajen ya ce a ka ga mazaje wanda tun kafin shehu ibrahim ya bayyana yake ganin manzon Allah a kurukuru wannan shehu a ciku ne yake faɗa wa turaki turaki yake gaya mu lokacin da nake rubuta project ina amma a lokacin bai usuli ba yana ganin manzon Allah amma kuma bai usuli ba kaga saboda ina son a gane bambancin usul tarbiyati da kuma iftitahi da zaka samu to dan su gurare zaka iya ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma kuma baka iya samun wancan ba to amma da aka zo wanda yake shine ko na bakwai wanda shaul hadi ya yi musu tarbiyyar ɗariƙar tijaniya a faizatul hatmi abul abbasi a faiza shi shaul yahuza sai da nashi ya gagara ɗaukar da aka kai shi dan da shaul hadi ya zo zai masa tarbiyya saboda ilimin zahiri da ya karanta sai ce kai babu wanda zai iya maka tarbiyya a yanzu sai an kai ka wajen shehul islam dalilin ɗaukar su kenan aka kai shi can to a lokacin katin nan waliyi ne mai abun mamaki mai abubuwa amma kuma bai fahimci inda ake nufin ba a bangaren tarbiyyar abin da nake son a gane kenan wanda a iliminsa a da a wannan level din ya tafi kano ya yi karatun ko ilimin sarfu ne ko nahau ne ya karanta a kano shau malam yahuza nake magana a kai amma kafin ya tafi kano ya haddace littafi 160 a lokacin ya haddace littafi 160 so irin wayannan in ka zo to ta yaya za ka yi ka kutsa haka kawai ka buge su rana ɗaya dare ɗaya kawai ka bushe iska a ina ganin akwai wahala ko wanda yi wa allah da baya mantuwa ya masa wannan aikin aka zo shi yasa shi ibrahim da ya zo ya gagari duniya ya ce ɗawaitu wa sahaltu ɗariƙa ilal haƙƙi likulli muridil wasali lil haƙƙi bil haƙƙi dalilin shi ibrahim ya faɗa kenan sai ka zo ka shiga ka samu tarbiyya a cikin ɗariƙar tijjaniya ta wajen shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a cikin kwanaki ɗan kwanaki sai ka ka samu wanda da an ka shiga daji sai wani ma ya tafi kenan ya tafi kenan amma shi ibrahim da ya zo sai ya zama ba haka ba sai aka canza abin gayyara to amma yadda shi ibrahim din kuma yi wannan din shi ma a wannan tarbiyyar alhamdulillahi wanda yake muku magana taburman da shehu ibrahim ya zauna ya yi wannan zaman dan allah ya ɗauki wannan bala'in na zauna akan wannan taburman kuma na yi nafula akan taburman don na same ta na samu taburman amma mutane yanzu sun mai da taburman sai da aka ciccire shi yanzu yana manne ne a sama a ɗakin a nan kuji yana nan an gama duk an gama shi amma lokacin da na je ya fi rabinsa yana nan tabarma shi ne shi ibrahim ya shiga ya roƙi allah a kansa allah ya ɗauke don allah ya sanya wa mutane saukin saduwa ga allah wanda larabawan murtaniya wanda duk wanda ya zo karanta mu'awwali don tarbiyya ƙwaƙwalwan fashewa yake fus kamar an taka kan mutum da mota jini ta hanci ta baki ta kunne gawa wajen kabari wajen saba'in da wani abu ne wanda ake ce musu shahada uku ce duk ba wanda ban ziyarce su ba dukkansu ga baki daya show brian da ya fito daga halwa shine aka fara yanzu sai ka zo karanta ma'awwali watakila dubu ma ba abin da ya same ka wanda da baka isa ba kana karanta ta komai zai iya faruwa shine ma'ana wannan ɗariƙar yin ta zamo wannan ilayen rikiyamaci ita ce za su tafi ilayen rikiyamaci akan ta ake tafiya sahibin raya shau tijjani wanda yake aiki akan rayan shau ibrahim radiyallahu ta'ala anhu na magana ne da yan cikin gida ko ina mutum ya ji bai fahimta ba ya yi haƙuri wannan ɓangaren academical ɗariƙa ne yawwa ba ɓangaren kowa da kowa ba ne amma ba za mu iya hana kowa ji ba in ya ga dama ya yarda in ya ga dama kar ya yarda amma ba zai cutar da mu da komai ba sai dai shi ya cutu to wannan shi ne ba shi bai la hakikatul adabi ala jihatul ijmali wa bayani man shari'i wa makarati min dariq ahli al-kumali lamma kana hadhihi dariqatul ahmadiyya lokacin da wannan dariqa ahmadiyya mushtamilatun min mahasinul adabi ta tattara kyawawan adadi alama la ta kadu ta hidu da yin ukudu al'adida wato duk wani kulli mafi yawa ba za ta iya kewayewa ba wa kana galibin masaila allati yunkir halbula da wal aghdiyau wanda mafi yawa masu tambaya akan wannan wani suke inkari akai zaka same su balidai ne wawaye mubniyan ala kama ko mubniyan ala kamalin adadi suna yin bincike ne akan kamala na adadi wata haƙiƙi da tabbatar da shi fi nazarin nubaha a askiya yaya mutumin da yake wawa ne zai bincike abin da yake masu hankali suke ta ina ai wawa sai wawa mai hankali ko sai mai hankali wannan bangaren na wawaye daban bangaren masu hankali daban idan aka zo a bangaren wawa wawa mana za ka ce masa akwai wani ilimi wani sunan shi science akwai mutum zai iya daukan allura ya tsaye da shi akan ruwa bai nutse ba ai ina jin sai yayi ashar ma ya ce an mai da shi wawa to kuma wawan ne shi kuma wanda yake da wannan ilimin ya zo zai sa ko bismillahi ba zai ce ba kuma zai sa kuma ya tsaya sai kuma ce ya sai ce a masa dabo inna haza la sadirul awwalina ko to haka abubuwan yake to amma wanda ya san Allah ya ta ai wannan ba komai bane jirgin ruwa ya tsaya akan ruwa kuma kamar lodi fiye da haka ga nauyinsa ga komai ya kamata ya nitse kuma ya dauka ana ana fahimtar ai to kaga masu hankali sun san ba abin da Allah ba zai yi ba wannan kuma bai da hankali ba to ba zai yi ba to abin da yake magana kenan a babtu an yakuna hadal matsalar na so wannan matsalabin ya zama min jumlatu ma ya taƙaddawan ke hada taƙaidi in kawo shi cikin mafi yawan abin da zai zo cikin wannan taƙaidi a mamul jami'il masa'ilihi a gaban dukkan mas'aloli liya kuna kalbur ratufi wajahin ya zamo kamar irin farfarin nan ne a jikin abu mai duhu gurra alama a jikin abu mai duhu idan wai mazala sallallahu alaihi wasallama yana cewa آثار أمتي يوم القيامة غرمكم ما الذين من أنصار الوضوء فمن يسأل منكم أن يدول غرته فليفعل تمي غرة دين علامة كمان أنت يا رسول الله إذا كان إيه غاني الأمة كأتشين الأمة إن أكتر تاشين قيامة من ذي أنا بغان غاني با yace kaddar ka karanta mutane suna da dokuna duk gaba ki ɗaya amma shi dokunansa kowane goshinsa akwai fari idan doki sun kai biliyan in ka zo ba za ka ce in mai bakin ido ya zo ba za ka ce nan mai farin ido ya zo ba za ka ce nan ba to huwa gurratu shi ne alama ko za a shafa mana bakin mai ne shi kenan zai zo da kayansa zai zo da kayansa shi kenan an gane wannan namu ne wannan ba namu ba shi ne abu ne ya ce to shi kenan na so haka liyakuna kal gurratu fi wajahin makasidi ya zama kamar alama a fuskan abin neman sa o sa ilimi da abin saduwa da shi to mun kai lokaci ne to za mu yi tsayawa a nan ko فأقول بالله التوفيق والهداية إلى مسالك الإيضاح والتحقيق الله كتمكيم زام شغال موندي كنا من أشكال أيو الله كتمكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ما يسر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر من دار الأجن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة